اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح قوائد شافي لنا shafi na talatin da biyar namu zai zama na talatin to haka ne da biyar ina ne ina ne shafi na talatin da biyar wa amma fara'izu salati amma ka ga farillan sallah fakam ta ashara goma sha biyar ne na farko anniyatu qudula niyya wa takbiratul ihrami da kabbarar harama wani qiyamu da hada tsayuwa domin ta ita kabbarar harama ita farilla ce kuma yin ta a tsaye shi ma farilla ne wa qira'atul fatiha da karatun fatiha farilla ne wal qiyamu da tsayuwa laha domin karanta fatiha wa ruku'u da yin ruku'u wa rafu'u minhu da dagowa daga ruku'u wa sujudu da yin sujjada wa rafu'u minhu da dagowa daga sujjada wa niyatul iqtida'i da niyyar koyi da liman idan kai mamu ne sai ka kudura niyyar koyi da liman tare da niyyar sallah din idan kai niyyar ka kamar yadda kake niyyar sallah kai kadai to wannan sallah taka babu ita ka bar farilla tare da liman kake ka kudura cewa kana yin koyi ne da liman wa tartibu da jerantawa jeranta farillai shi ma farilla ne daga kabbarar harama sai fatiha sai ruku'u sai ɗagowa daga ruku'u sai sujjada sai ɗagowa daga sujjada idan ka saba ka fara yin sujjada sannan ka ɗago kai ruku'u sannan ka miƙe kai karatun fatiha da sura baka da sallah jelanta waɗannan farillan da rukunai shi ma farilla ne wasu mani na da nutsuwa a cikin rukunan sallah an kai ruku'u sai ka nutsu kafin ka ɗago in kai sujjada sai ka samu nutsuwa kafin ka ɗago daga sujjada shi ma farilla ne wani itidali da kuma daidaito daidaituwa in ka ɗago daga ruku sai ka daidaita a tsaye sannan ka tafi sujjada in ka ɗago daga sujjada sai ka daidaita a zaune kafin ka koma sujjada ta biyu shi ma farilla wasalamu da yin sallama farilla ne waljulusu da zama lahu ga sallama in zaman yin sallama shi ma farilla ne kamar yadda tsayuwa domin kabarar harama yake farilla haka nan zama domin yin sallama shi ma farilla ne to alhamdulillah yanzu akabari shi ne abin da na gaya maka ita nutsuwa a tsumani na fi arkanin salam ana neman ta ne a cikin rukunan sallah rukunan ruku'u da rukuni na sujjada a ciki in kai ruku'u kar ka dago sai ka samu nutsuwa dukkan gabobin ka sun daina motsawa mafi kankanta shine tasbihi da za ka yi guda uku a cikin ruku'u mafi karancin nutsuwar da ake nema gwargwado yadda za ka karanta subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi har so idan a sujjada ce in kai sujjada ka samu nutsuwa gwargwadon yadda za ka karanta tasbih na subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku shine mafi karancin nutsuwar da ake nema a cikin ruku da sujjada shine tumanina shi kuma al-i'tidalu daidaituwa in ka dago daga daga ruku'u sai ka daidaita a tsaye ka tsaya kyam dukkan gaɓoɓinka sun daina motsawa kuma ka miƙe yadda Allah ya halicce ka idan ka ɗago daga ruku ba ka gama miƙewa ba ka tafi sujjada to ka bar farilla ba ka da sallah saboda ka bar daidaito shi ne ɗin itidali haka nan in ka ɗago daga sujjada sai ka zauna ka daidaita a zaune dukkan gaɓoɓinka sun daina motsawa sannan ka koma sujjada ta biyu in ka ɗago daga sujjada ba ka zauna ka daidaita ba ka sake koma sujjada ta biyu to ka bar farilla a sallar ka ta ɓaci shi ne bambancin dumanina da intidali shi a dumaninatu fi arkanin sala shi kuma al'intidalu bainal arkani tsakanin ruku'u da sujjada ka samu daidaito a tsaye tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu ka samu daidaito a zaune dumanina a cikin ruku'u da sujjada ake neman ta shi kuma i'tidali tsakanin ruku'u da sujjada da tsakanin sujjada da sujjada ake neman i'tidali shine bambancin amma su yi kama da juna kowane ana neman nutsuwa in ka dago sai ka nutsu ka daidaita in ka dago daga sujjada sai ka daidaita ina ne ahadari tashi na sittin da nawa to ina za a tashi wa in saha idan mamu ya yi rafkanuwa an sujudi ga barin yin sujjada au zuhima ko aka matse shi a sau au na aka ko ya yi gyangyaɗi a cikin sujjada hatta ƙamal imamu halli man ya miƙe ila raka'atin ukura zuwa wata raka'a daban bi ma'ana an dago daga ruku'u sai ya rafkana har aka yi sujada aka dago shi bai yi sujadar ba yana tsaye ko saboda matsin sahu bai samu ya ajiye goshinsa ya sujada tare da liman ba sai da aka dago zuwa raka'a ta gaba ko kuma ya gyangyaɗi a tsaye ko ya rafkana hatta kama imamu ila raka'atin ukura an liman ya gama sujjadunsa guda biyu ya miƙe zuwa wata raka'a daban to yanzu abin da zai yi sajada ya yi wannan sujjadar in ɗaya ya yi a zaune an ɗago daga sujjada ta biyu ya rafkana har liman ya yi sujjada ta biyu ya miƙe ko kuma a cikin sujjada ta farko ya rafkana har liman ya ɗago ya zauna ya koma sujada ta biyu ya miƙe zuwa wata raka'a yana cikin sujadar nan ta farko to lokacin da ya farka daga gyangyaɗin ko ya watsake daga wannan rafkanuwar ko kuma ya samu dama daga wannan matsewar da aka yi masa bai samu sujadar nan ba idan yana tsammanin zai riski liman ka gane ai qabla aqdin ruku'i kafin ya kudura ruku'u wa in ɗami'a ko fi idrakin imami idan ya yi tsammani cikin riskan liman ƙabla aƙadin ruku'i kafin ya ƙudura ruku'u to shi kenan sai ya yi wannan sujadar ko ɗaya ko guda biyu ya miƙe ya zai samu liman a tsaye sallarsa ta inganta kuma raka'an nan ta inganta wa'illa in baya tsammanin riskan liman ya ji liman yana karatu ya kusa kaiwa ƙarshen sura in ya ce zai yi sujjadun nan ya miƙe liman zai ƙulla ruku'u ya warware shi yana nan yana sujjada ina fata an gane ko kuma raka'a ce ta asirce raka'a ta biyu ko ta uku da ake karatun fatiha kadai farkawa da zai daga gyangyaɗin ko watsakewa da zai daga rafkanwan sai kawai ya ga duk mutane sun miƙe tsaye liman yana karatu a asirce kakan yace zai tsaya yin sujjadun nan liman zai yi ruku to tarakahu ya bar wannan sujjada wata bi al imam ya dago ya bi limamin sa a wannan tsayuwa da yake idan an yi da sallah wa qada raka'atan ukura ya rama wata raka'a daban aidan kamar yadda ya rama raka'a a karatu mun jiya da mai barin ruku'u to shi ma mai barin sujjada idan an zo ƙarshe ko da shi aka fara sallah to yanzu ya zama masa buki zai tashi ya rama waccan raka'ar da ta tsere masa rama ko zai yi ba cikawa zai yi ba ƙaba'i ne ba itimami ba irin yadda ta bar shi in mai fatiha da sura ce wannan sujjada ta tsere masa to irin da zai rama mai fatiha da sura in mai fatiha ce kadai ta tsere masa a dalilin barin sujjadan nan to irin ta zai rama to sai ma yake masa wahaitu qabla raka'ata duk yayin da ya lama raka'a fala sujuda alaihi babu sujada a gare shi in dai lama ko ne saboda me wancan abin da aka ce ya faru ai ai rafkanuwa ne ko wa in saha an ruku'i ko wa in saha an sujudi au zuhima au na'asa ko to ayi ayyana tare da liman ne abin ya faru kuma an ce wa sahu limamuni ya hamiluhu imam liman yana daukewa illa an yakuna min min naqasul fariida fala budda min ibyaniha sai dai in farilla ya rage ba makawa sai ya kawo to shi yanzu ba ruku'un da ya bari ba ba su jagar ya kawo ba raka'ar ma ya kawo kaga ai ya kawo ta ko wancan abin da ya faru kuma yana tare da liman ne to liman ya ɗauke masa fala su juda alai illa an ya kuna shakkan fin ruku'i awi sujud sai dai in dama yana shakku ne cikin wannan ruku'un ko wannan sujadar da ya bari ina fata an gane in yana shakku dama bayi da yaƙinin ruku'un ya bar shi bayi da yaƙinin sujadar ta bar shi yana gyangyaɗi a tsaye jingirin kawai sai farka ya ga liman a sujjada yaga kuma kar ya tsaya yi ruku'u liman ya ɗago zuwa wata raka aka ce ya bi shi ba to kuma sai ke shakku ni tsayi wannan tun ta karatun fatiha da sura ce liman ya bandi ko kuma ayi ruku'u da ni an ɗago ne gyangyaɗi ya kama ni har aka tafi sujjada kaga yana shakku a cikin wannan ruku'u ko kuma a sujjada ce an yi sujjada da shi gyangyaɗi ya kama shi sai ya zube man a tsaye sai yake shakku to sujjadar nan ta farko ce ko ta biyu an yi ta farko da ni an ɗago an zauna an koma ta biyu na gyangyaɗi ya kama ni ko kuma a ta biyu ne kaga an a ta biyu ne dama duka guda biyun ya samu ba maganar wani rama raka to amma matsalarsa yana shakku sujjadar ta farko ya samu ko ta biyu to a irin wannan yanayin dole zai ɗauke ta akan tafa a wato akan a cikin ta biyun abin ya same shi ta farko ta tsere masa amma fa yana shakku mutum da yana shakku nan dole idan ya tsaro raka nan ya rama ta a ƙarshe zai yi sujjada ba'da salam saboda yana shakku zai iya yiwuwa tsayuwan nan da yake ta dagowa daga ruku'u sai da shi aka yi ruku'u to kaga wannan raka da ya ƙara yanzu ta zama ƙari tunda sallarsa ta cika zai iya yiwuwa sujjadan nan a ta biyu ne ya gyangyaɗin da shi aka yi ta farkon kaga sallarsa ta cika wanda raka'ar da ya rama ko yanzu ta zama ƙari ko to tunda akwai shakku dole a ƙarshe zai sujada ba amma idan baya shakku yana da yaƙinin ruku'un nan ya tsere masa baya shakku yana da yaƙinin wannan sujada ta tsere masa shi yasa ya jefar da raka'ar bayan sallan liman ya tashi ya rama raka'a to a irin wannan yanayin haifu qabla raka'ata fala sujuda alayhi duk inda ya rama raka'a a dalilin wani ruku'u da ya tsere masa ko wata sujjada to ba wata sujjada kabli ko ba dai a kansa illa an yakuna shakan fi ruku'i aw sujudi sai dai inda ma can ya kasance yana shakku cikin ruku'un nan da ya sa shi canja raka'a ko kuma sujjada nan da ta sa a dalilin da ya canja wannan raka'a to wannan ka dole zai sujjada ba dai saboda shakku alhamdulillah sai ne barka da fitowa ya ɗaliban alhamdulillah izziya ko ashimawi da ashimawi ya fito to izziya shafi ɗari biyu da nawa ɗari biyu da tara ina za mu tashi wa arkanu ɗalaƙi arba'atun rukunan saki guda hudu ne aure baya da rukuni shi ma guda hudu ba alwaliyu wal ishahadu wasadaku wasigatu ba to shi ma sake aure yana da rukunai guda hudu amma abin da ya fi dacewa malam ya ce saki yana da sharaɗoɗi guda hudu amma sai kira su da rukunai al'awwalu na farko muƙi'u talaki mai aukar da shikar wane ne in yayi saki a shari'ar musulunci sakinsa ya inganta matar ta saku ba kowanne mutum ne in ya saki matarsa za a ce ta saku ba wa sharɗuhu shi sharaɗin wanda yake aukar da saki an ya kuna musulman ya zamanto musulmi ne ka gane ai to wani zai tambaya to ya za a yi tun da dama bai halatta eh, kafiri ya auri musulma ba kuma a ce sharaɗi ne mai yin saki sai ya zama musulmi bayan Allah ta wala tunki wani mushrikati hatta yunina kar ku auri mushrikai har sai sun yi imani mai halatta musulmi ya auri kafira ba ka gane kafira mushrika fa ba ahlul kitabi ba to abin da yake nuna maka a nan wani yana iya sakin matar wani kuma au- kuma sakin ya tabbata idan kai musulmi ne babanka in ya sake maka mata ta sau amma da sharaɗi an ya kuna musulman ya zama musulmi in kai musulmi ne ɗanka in ya sake maka mata a gabanka kai shiru ba ka yi inkari ba ta sau ko baffanka ko ɗan baffa wanda yake asibinka ne a gabanka ya ce wa matarka ya sake ta kuma kai shiru to kamar kai ne ka sake ta to amma sharaɗi an ya kuna musulma baban naka ko ɗan naka ko baffan naka ko ɗan ɗan uwan naka ya zama musulmi ne idan ba musulmi ba ne dan ya sake maka mata ko ka yi shiru ba ka yi inkari ba matarka tana na aurenka bai saku ba mukallafan sharaɗi na biyu ya zama baligi ne mai hankali wannan sawa'un matarsa ya saki ko matar wani ya saki sai ya zama mukallafi balagagge mai hankali fala yan aqidu talaqul kafir sakin aure na kafiri ga matar musulmi baya kuduruwa in ya sake wa musulmi mata ko shi ya aike shi wannan sakin bai kullu ba au- aure yana nan walasta bi wala yaro karami idan ya saki matarsa aurensa yana nan ko saki nawa yayi mata an masa aure yana karami bai balaga ba in yayi saki sakinsa bai inganta ba wala man zala aqluhu wala mutumin da hankalinsa ya gushe bi jununin da bugun aljani ko hauka au ijma'in ko suma au nahwi zalika ko makamancin wannan wanda baya cikin hayyacinsa ya saki matarsa yana musulmi balagaje aurensa yana nan wannan sakin bai tabbata ba to sai mala yace wa sakaranu bi kabrin amma mutumin da yayi maye da giya wanda dama an haramta wa musulmi shan giya au nabizin ko bommi ko burkutu to al-mashhuru qawli mashhuri dai nufuzu dalaqihi zarcewan sakin sa tabbatar sakin sa wato sakin sa ya tabbata inda dama Allah ya haramta shan giya kuma da hankalinka da saninka ba dan ne ka kai aka tsura ma ba kai ka je ka saya wata kila ma da kudin ka ka sha kai maye ka zo ka saki matarka to auren ka ya mutu amma inda a tilasta masa za a yi wajen shan giyan nan ko danne shi za a yi da ƙarfi a tsura masa ba da san sai aka tsura mar wannan giyar ba to idan ya yi maye duk abin da ya aikata a cikin wannan maye nasa ba ba yi da laifi ba yi da zunubi kuma in ya sake a wannan halin aurensa yana nan amma in da zaɓinsa ya sha giyar ya yi maye kuma ya yi saki to sakinsa ya ya tabbata ƙalahu fil jawahir malam yace mai jawahirul ikilil sharhi muktasar kalil qalahu ya faɗi wannan hukunci wa zahiruhu to shine izziya zai wa magana tasa sharhi yace zahirin wannan kauli na mai jawahirul ikilil mai yaza shi wannan mai maye da ya saki ya watsake daga wannan mayen sannan ya yi saki amla ko bai watsake ba yana sane kasa akwai mutumin da jiya ta zama jiki in ya sha ta ba kamar bai sha ba duk abin da yake yana sani saboda ta riga ta zama jinin jikinsa kawai in ya sha za ka ga dai alamarsa ya canja ido ya yi kuru-kuru ya yi jaji amma duk abin da yake ya sani saboda yau da gobe yawwa akwai wanda in sabon sha ne daga ya sha za ka ga yana layi yana tambele amma wani ko kirar ɗaya ya sha zai tashi zam ya miƙe ya yi tafiyarsa ba abin da za ka gani sai dai in ka lura da shi kawai to shi ne yake cewa zahirin wannan ƙauli mai yaza ya rarrabe lokacin da ya saki ya san abin da ya yi ya san abin da yake yi a cikin giyar amla ko bai sani ba ko ba a hankalinsa ya sakin ba sakinsa ya inganta inda shan giya din haramun ne wa hata raza amma fa a kiyaye bi kauli da faɗin mai jawahirul ikilil da yace as-sakaradu bi kamrin aw nabiz da yace maka wa sakaradu mai maye bai tsaya iya nan ba yace maka bi kamrin wanda ya maye da giya aw nabizin ko bom ne ko burkutu har kwaya ji za ta shiga in dai ya sani kwaye tana sa maye ya saya ya sha kuma ya yi maye to a kiyaye wannan yake nufi fa mutumin da ya sha abu na haramun ya yi saki matarsa ta saku ya kiyaye amma lau shariba labanan gabarin cewa da nono ya sha na halal nono dai ai ba haramun ba au akala da'aman halalan ko ya ci abinci na halal sai ya fi ƙarfin jininsa, audawa ko ya sha wani magani wani tsini ko wani jiko na itatuwa, ka gane ai, fasakira minu sai ya yi maye daga wannan maganin da ya sha, kamar gum da masu shan gum suke sha, ko? Wai sun ce ba ya sa maye, amma dai wani yake da ya sha shi ya sa shi hajijiya. Eh, da ake kunsa a bakin nan. to kaga kuwa in yana fidda hankali ya zama giya tunda manzo Allah cewa kullu muskirin kamru duk abin da yake sa mai giya ne a dunkule manzo Allah ya faɗa ba wai sai ka sha giya da ake kiranta suna giya ba to ko magani ya sha wanda yake na halal ne fasakira minu sai ya yi maye daga wannan maganin ko wannan nonon ko wannan abincin na halal da ya ci sai ya fi ƙarfin jininsa har ya sa shi maye to fa innahu kasani shi wannan in dallaka fi tilkal hala idan yayi saki a cikin wannan hali na maye la yalzamu dalaqu wannan sakin bai da gamshe shi ba ijma'an ga gamuwar malum sai abin haram da yayi maye ya sa shi saki wannan shine auren sa yake wato warwarewa sakin sa yake tabbata amma in abin halal ya sha dama ba haramun bane shi ne abin ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa ya sa shi maye to idan ya yi saki bidil kalhalati la yalzamu hu dalaqun wannan sakin bai ragamshe shi ba aurensa yana nan ijma'an gagamuwar maluma wannan mun yi rukuni ɗaya daga cikin arkanu dalaqil arba'a saura as-sadi insha Allah sai me na eh eh a shi ko ko ba ka nan an tawa maluka li abika yawwa da kai da komai naka na babanka ne saboda haka shi zai iya sake maka ko kana nan ko baka ne amma sauran sai in kana nan kuma ka tabbatar kan shiru domin shiru yarda ne amma idan ba su ba wani kawunka ko wani da kuke ƴaƴan mata ko wani abokinka dan ya ce ya saki matarka wannan ba ta sakuwa ko da baka yi inkari ba domin ba yi da haƙƙi ba mujbir ba ne muktasa yake ce masa mujbir wanda yake da iko a kanka yake iya tilasta maka a shari'a kuma dole ka bi abin da yake in bai saba wa Allah ba shine mujbir to waɗancan suna cikin mujbir amma shi kawu ko ɗan inna ko wani aboki wannan ba mujbir bane gare ka ko ya saki matarka kana gurin ba ta saku ba mahaifiya ba ta da iko sakin aure ba hurumin ai ai ba za ta maka alwali ba ko ba za ta yi wa kanta alwali ba ba za ta aulo ba za ta aular da yarta ba to wannan ba ta cikin mujgir inda ba ta yin alwalanci ina za mu tashi ai mun faɗa ai dan uwa ba shakiki ba shi ma yana ciki risala shafi na goma sha uku ina ne yudillu man ya sha'u Allah yana ɓatar da wanda ya so ko wanda ya ga dama fa ya sai Allah ya tabar da shi ya adilihi da adalcinsa idan Allah ya ɓatar da bawansa ya zama kafiri ko munafiki kuma ya mutu a kafirci ko a munafircin kuma Allah ya sa shi a jahannama to Allah ya masa adalci shi Allah baya zalunci ba dama ka ce dan me ya shiryar da wannan ya batar da wannan ya sa wannan a aljanna ya sa wannan a wuta wannan adalci dan ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi shi ubangijinka ba mai zaluntar bayi bane ka wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimuna Allah bai zalunce su ba su suka zalunci kawo eh wannan abu ne shafi shirya da bata a hannun Allah yake innaka la tahdi man ahbabta ko amma ya yanke maka hanzari ya aiko manzanni sun nuna maka fari da baki halal da haram bayan su wakilansu suna nan malamai suna gaya maka ga addinin musulunci ka karba ga halal ga haram to shi ya gama maka komai zaɓi ya rage gare ka amma dai tiyarin shiriyar yana hannu in ya ga dama duk wa'azin da za a yi ba za ka kalma ba sai ka mutu kana kafiri Allah ya tsare mu kuma a haka adalci ya yi maka malamai cikin wannan ma'anar suna ƙoƙarin kwatanta mana adalcin Allah suka ce kamar kai ne kake da garken tumakai da awakai naka ne mallakar ka ne ka ga dama yau in ka bushe sa ka ce kai kamo mu akuya nan in yanka yau ina sha'awar cin nama in ka kamo akuya ɗaya ko rago ka yanka ka gasa ka ci akwai wanda zai kai ƙalaka ya ce ka kashe rai akwai wanda zai ce ka alautar da akuyan nan dan me ka kama halittar Allah ne ai mallakar ka ne to kai ma da ba kai ka halitte ta ba ai fa ma za ka yi ko ya kai ko ma me da Allah ne ya baka ba kai ka halice ta ba Allah ne ya halice ta da kai da ita duka bayan Allah ne, amma ya ara maka iko a kanta ka mallake ta, ya ba ya halatta maka ka yanka ka ci namanta, ka yanka wacce kake so, ka bar wacce kake so, ba mai tema don me ba ka yanka wannan ba ka yanka wannan, ai ka zalunci wacce ka yanka, akwai mai gaya ma wannan? To balantana waɗannan duka bayinsa ne shi ya halicce su. yana da dama ya batar da wanda yake so ya sashi a wuta halittarsa ne kayansa ne mallakarsa ne ba mai ce masa dan me la yus'alu amma ya fa'al wa hum yus'aluna ya shiryar da wannan ya sashi a aljanna ba ba mai ce masa dan me saboda haka malaka maka yudillu man yasha'u Allah yana batar da wanda ya ga dama fa yakhzuluhu sai ya tabar da shi bi adlihi da adalcinsa wa yahdi man yasha kuma yana shigar da wanda ya so fa yuwaffiquhu sai masa dacewa bi fadlihi da falalansa shi kuma wancan falala ce wancan adalci ne wannan falala ce eh domin falala ce karka dauka cewa ilimin ka ne yasa ka ganewa da shari'a akwai wanda sun fi ka ilimi sun dame ka amma Allah bai arzuta musu da shari'a ba ƴan wuta ne karka ce wayanka ne ko dabararka ko iyawarka akwai wanda sun dame ka wajen wayo da dabara amma da wayonsu da dabararsu bata gano musu shirya ba suka tafi a cikin bata suka mutu suka shiga jahannama to ba iyawarka bane fallalar Allah ce fallalar Allah ce kai tadaruki gare ka ka samu shirya saboda muwafaka da Allah ya saka shine fa yuwaffiquhu sai Allah ya masa muwafaka shine dacewa ya bi abin da Allah yake so amma fa bi fadlihi da falalar Allah sai yace ko kullun kowanne daya ai kullum min alhadi wal mudil kowanne daya daga cikin alhadi shiryayye wa bali da batacce duk inda aka ce kullun bi taqdiri mudaf ka gane bi taqdiri mudafun ilai ka gane aka ce kullun to tanwinuhu iwadun anil mudafi ilai ai fa kullu wahidi minala muhtadi wa dali sai aka shafi aka ce fa kullu ba Allah ce kullun qad alima salatuhu wa tasbiha kullun kowanne daya kullu wahidin kenan minal makhluqat inda bayan ya faɗi tsuntsaye man yamshi ala baɗin wani wani yamshi ala rijili wani ala arba da kulkullahu ma ya sha a gaba sai yace kullun qad alima salatahu ai kullu wahidi min al makhluqat sai aka shafi aka ce kullun kawai to nan ma da yace fa kullun ai fa kullu wahidi min al mutadi wa dal kowanne ɗaya daga cikin batacce da kuma wanda ya shirya muyassarun abin sawwaƙewa ne ga shiryan nan ko ɓatar bi taisirihi da sawwaƙewan Allah shi wanda yake ɓatacce Allah ya sawwaƙe masa bin ɓata baya ganin wahalarsa duk yanda za ka kamo shi ka jawo shi hanyar shirya wahalar da shi kake yi ba zai iya karɓa ba saboda Allah bai sawwaƙe masa bin hanyar shirya ba shi an sawwaƙe masa hanyar ɓata ne haka nan wanda Allah ya hore masa hanyar shirya shi kuma shiryar yake gani da sauki duk yanda za ka ja shi zuwa ga ɓata yana da wahala gare shi ba zai iya ba saboda Allah bai sawwaƙe masa waccan hanyar ba kowanne daga cikin shiryayye da ɓadace mu ya saru abin sauwaƙewa ne bi tasirihi da da sauwaƙewan Allah kasa akwai hadisin kullum mu ya saru lima kulikala daga nan ya samu wannan jumla kowanne daga cikin batacce da shiryayye an sauwaƙe masa hanyar da aka halice shi don ita an halice shi don aljanna to an sauwaƙe masa hanyar aljanna in an sauwaƙe masa an an halice shi don wuta to an sauwaƙe masa hanyar wuta kullum mu yassaru lima kulika lahu ila ma sabaka zuwa ga abin da ya rigaye min ilmihi daga ilimin Allah tun fil azal dama ya san wanda zai bi shiriya zai je aljanna wanda zai bi bata zai je wuta Allah dama ya sani wa qadarihi da kaddararsa haka ya kaddara min shaqiyin daga zamantowar mutum matsiyaci dan wuta au sa'idin ko mai arziki dan aljanna wannan dama can haka yake a ilimin Allah da kaddararsa to alhamdulillah ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid sai na'am ashiyatul adam shafi na nawa ɗari biyu da hamsin da ɗaya ina za mu tashi tatmimus cikawa bayan ya gama kawo nassin matanin risala a wannan babi fi auqati salat ya sharhanci dukkan kalmomi da jumloli da suke cikin wannan babi to a ƙarshe malam ya adawi zai maka tatmimi cikawa cikawar zance takallama shek rahimahullahu alal waqtil ikhtiyari الشيخ abu zaidi abdullahi ko ibn abdullahi kirawani mai risala ya yi zance alal waqatil ikhtiyari akan lokacin mukutari wallan da ta kallam alal daruri kwata kwata bai yi maka magana akan lokacin daruri ba kawai ya gaya maka ga farkon mukutari ga ƙarshen mukutari to shi malam nan zai maka tatimimi ya cika maka fa'ida ta wannan babi shi ne zai kawo maka lokuta na laruri na waɗannan salloli guda biyar. Ya ce, amma subu amma kaga ita sallar asuba, faƙar ta ƙaddamar kalamu alai, zance ya riga ya gabata gare shi a cikin sharhin da ya kawo na mukutarin asuba ɗin. A can ya riga ya gaya maka ga iya larurinta inda yake farawa, ga kuma inda yake ƙarewa in rana ta hudu. Saboda haka a nan ba zai maimaita ba. Wa amma zuru amma kaga a zahar famabda'u daruri yake takuri ne duka yawwa naka hakuri ne ba to shine shine shine shine daidai famabda'u daruri ba daruri yake ba mafarin larurinsa shi a zuhur din awwalul qamati saniya farkon kaman nan ta biyu lokacin da inuwarka ta zo daidai da tsawonka. Wa mabda'uhu mafarin laruri fil asr cikin la'asar al-istiraru jajatar rana ko ruwan ɗorawa da rana take bayan fari. Wanti ha'uhu tikewar laruri fihi ma cikin azahar da la'asar shine gurubu shamsi faduwar rana. sai rana ta faɗi a zahar da la'asar suke zama ƙara'i. Wa mabda'u mafalin mukutari fil magharibi cikin magariba faraguhu idar wansa min ha daga magariba din min gairi tawalin ba tare da jinkiri ba. Rana tana faɗuwa ka tashi kai alwala ka zo kai iƙama ka ƙudura niyya kai kabbarar harama sai raka a hudu kace assalamu alaikum fitarinta ya kare min gari tawali ba tare da wani jinkiri ba ka gane ai ita mukutarinta dama ya gaya ma takaitacce ne da izi ya ce maka yuqaddaru bi fi'liha ba'da tahsil shuruɗiha ana kaddara mukutarin magaruba aikata ta bayan tabbata sharaɗoɗinta. Sharaɗinta shi ne sai rana ta faɗi, sai an yi alwala, sai an yi iƙama, an yi ƙuduraniya kabbara harama zuwa sallama. Wafin isha, laruri cikin sallar isha, awwalu sulusin laili sani, farkon sulusin dare na biyu. Ina fata an gane. Shi sulusin laili awwali duka bukutarinta ne. daga sulusin dare na farko ɗaya bisa uku nan ya ƙare daga an shiga sulusi na biyu na tsakiya to an shiga laruri na sallar isha wanti ha'uhu tikewar laruri fihi ma cikin magariba da isha shine dulu'ul fajr hudowar alfajir magariba da isha ba ta zama ƙara'i sai alfajir ya hudu kenan ita magariba ta fi kowace sallah takaituwar bukutari amma ta fi kowace sallah tsawon laruri daga kayi sallama ta shiga laruri amma larurin ba zai kare ba sai alfajir ya hudu ta ku ai lokaci yana da tsawo ta fi kowace sallah tsawon laruri amma ta fi kowace sallah ta tsaituwar bukutari saboda ya ce wanti ha'uhu ticewar laruri fihi ma cikin su su bi magariba da isha dulu alfajir hudawan alfajir wa sunniyat hadhihi al-awqat an ambaci waɗannan lokuta a wuƙatu darura lokuta na larura li'annahu domin shi lamarin yadda yake la yajuzu ta'khiru salati baya halatta a jinkirta sallah ilaiha zuwa waɗannan lokuta na laruri illa al-ashabu ko illa li ashabi darurati sai ga ma'abota larura in ba ka da wata larura ko uzurin da ya halatta jinkirta sallah to bai halatta ka jinkita sallah har zuwa lokacin laruri ba masu larura ne idan suka sallace ta a wannan lokacin ba su yi laifi ba su waye ashabu darura yace wa humul haizu shine su ne alhaizu ta farko mace mai jinin haila da aka ce ke me yasa tun azu aka kira sallah har an fito a masallaci minti talatin yanzu da yin sallah baki tashi yin sallah ba sai yanzu sai ce ai lokacin ina cikin jini ne jini bai ɗauke mun ba yanzu nan jini ya ɗauke mun shi yasa na yi wanka na yi sallar azhar a ce a wannan kina da uzuri har a wajen Allah kuma ba ta da laifi wani fasu da mai jinin biki in aka ce sai yanzu kike sallar azhar sai da ce ai ɗazu jinin bai ɗauke ba yanzu ne ya ɗauke na yi wanka na sallace ta a wannan lokaci na laruri to za a karɓi uzurinta ba ta da laifi har a wajen Allah wal kafiru da kafiri asalan na asali wanda dama shi ba musulmi ba ne aka ce kai kuma sai kake sallah ce ai yanzu na musulunta ka gane ai to a lokacin da ba shi ba musulmi ba ai sallah ba ta waje ba a kansa to wannan yana da uzuri warki dadan da kuma ridda wanda ya ridda ai ba kafiri ne na asali ba ko daga baya ne ya kafirta wancan alkafiru asalan dama can shi kafiri ne sai yanzu da ya musulunta shi kuma wannan daidai lokacin sallah aka ce kai ne sai yanzu kake sallah azhar ce wallahi ɗazun na ɗan fita daga musulunci a yanzu ne na dawo shi yasa na ake a wannan kana da uzuri Allah ya taimake ka baka mutu kafiri wasabi da yaro karami aka ce kai sai yanzu kake sallah yake ai ɗazun ban balaga ba yanzu na kwanta barci rana kawai na mafarki na farko a rayuwata to shi ma yanzu ta waje ba a kansa ba da laifi dan ya sallace ta a lokacin lauri wal majnun da ma da mahaukaci ko wanda ya suma ko wanda aljani ya bige shi bai farfado ba sai a cikin lokacin laruri shi ma wannan yana da uzuri ba da laifi dan ya sallace ta a lokacin laruri wal na'imu da mai bacci wanda ya makara bai farka ba sai da lokacin laruri yayi shi ma ba da laifi amma ba wanda fa yana jin kiran sallah ya kwanta bacci ba ko yana jin kiran sallah yana dada jan bargo wannan ka akwai ganganci yawa mutumin da makara yayi bai tashi farka ba sai da lokacin laruri ya shiga wannan fi da mai mantuwa mantawa ya kwata kwata da sallar ko yana zaton ya yi sallah sai daga baya ya tuna ashe ba bai yi sallah ba sai ya tuna to nan shi ma bai da laifi domin rabbana la tu'akizna in nasina aw akhda'ana Allah yana yafe wa mai mantuwa wa kullu wa kullu man fa'alaha minhu duk wanda ya aikata sallah daga cikin waɗannan aw min gairihi ko ko kuma daga waɗansu su fi sha'in mina cikin wani abu na wannan lokaci na laruri kana mu'addiyar ka gane ai da wanda yake da uzurin da muka lissafa su da wanda baya da uzurin haka kawai baya wata larura ya jinki da sallah har ta shiga lokacin laruri to kana mu'addiyan ya zama yayi ya ba da ita a cikin lokacinta la qadiyan ba mai ramako bane da wanda yake da larura da wanda baya da larura ya sallace ta a lokacin laruri kana mu'addiyan ya ba da ita ne a cikin lokacinta sai dai na laruri la qadiya amma ba mai ramako bane ko karfe biyar ne baka yi azhar da la'asar ba a lokacin ka tashi yin su ba za ka yi niyyar qara'i ba niyyar ada'i za ka yi nawaitu ada'a salati zuhri faradan ba za ka ce nawaitu qada'a salati zuhri ba misalin wa ma'a zalika tare da wannan yakunu gairu zil uzri asiyan tare da wannan cewa kana mu'addiyar to amma fa gairu zil uzri wani mai uzri wanda baya cikin waɗancan ma'alma'azurun wanda yake bayi da wani uzuri da muka lissafa haka kawai ya bar sallah har zuwa lokacin laruri to ya kuno asiyan yana kasancewa mai sako duk da cewa kana mu'addiyan la to amma fa idan bayi da uzuri kana asiyan yayi sako bi tafridihi saboda sakacinsa da yake yi sallah a cikin mukutarinta ba wallahu alamu Allah shine masani walamma faraga min bayanin auqati yayin da malam ya risala ya gama bayanin lokutan sallah shari'a sai ya hadu yubayyinul muallima biha ko yubayyinul muallama biha yana bayyana abin da ya sanar da ita wato abin da ya sanar mata lokacin nata ita ce sallah wa ma ya ta'allaku ji da abu da yake latayuwa da ita sallah to fa qala alhamdulillah to ne askari kaji kaji na lawa askari kaji 121 ina ne wato zakka dai eh to amma ka duba fasalin mana idan da tuzaki ne sai a ce as-sa'imata zai zama maf'uli ne wato zakki sa'imata kana zakkantar sa'ima amma tun da ce sa'imatu kafin din kuma fata'a ne ya zama mabulul lil majhul as-sa'imatu ya zama na'ibul fa'il wato zakkat sa'imatu ana zakkarsan asa'ima dabbar da ake korawa kiwo wal ma'alufa da wanda ake yanko mata ciyawa wanda aka daure ta a gida ba ta zuwa kiwo ana kawo mata abinci duk ana musu zakka ba sai dabbobin kiwo kadai ba asa'ima wanda ake kora ta kiwo ma'alufa wanda ake kawo mata alaf al'alafu shine abincin dabbobi wa mubaddalu nisabin bi jinsihi wa mubaddilu kenan ko ismu fa'il ne wa mubaddilu nisabin mutumin da ya musanya dabbobin da suka kai nisabin zakka da jinsi da jinsinsa to yabni yana ginawa akan shekarar zakkarsa yana da shanu misali ko tumakai da awakai da ya turke sun kai talatin in shanu ne ko sun kai arba'in in tumakai da awakai ne da ya tilke su suka ƙoshi ba ana tilkewa ba sai ya kai su Legas biyu ya sayar da ya dawo sai ya sayo kuma saffa ƙanana wanda zai ƙara ɗaurewa ya kiwata ta gane ai to in dai wanda ya siyo din su ma sun kai nisabi to shi kenan ba yi da canjin shekarar zakka in shekarar zakkar waɗancan ta zagayo da ya sayar zai fara cire waɗannan zakka ka gane ba zai ce ai waɗannan ba su shekara ba ai watan su biyu ne da saya ai wata an ce kuma sai sun shekara waɗannan kuma ba su shekara ba ai kuɗin su ya shekara ko shekarar lukar ya sayar ina fata an gane amma sharaɗi ya zama ya musanya nisabin nan bi jinsihi da jinsinsa shanu ya sayar ya sayo shanu ko laƙuma ya sayar ya sayo laƙuma ko tumakai da awakai ya sayar ya sayo tumakai da awakai to ranar zakasa tana nan bata canza wa bikilafihi to mubaddilu nisabin bikilafihi kenan wa wulaɗafi to mutumin da ya musanya nisabin zakka da saɓanin jinsinsa ya je ya sai da shanu ya sai wasu matai da awakai ko ya sai da raƙuma da suka kai zakka amma watan zakkar bai zo ba ya je ya sai da su yanzu kuma ya je ya sayo shanu ko ya sai tumatai da awakai ya sai da raƙumi ya sayo shanu ko ya sai da shanu ya sayo tumatai da awakai to al-mashhur qawli mashhuri al-istin al-istinahu zai fara sabuwar zakka wannan yanzu zai riƙe ranar da ya sayo sai sun shekara suna nufaji sannan ya fara da musu illa an ya fa'ala hu tiraran sai dai in ya aikata wannan don gudun zakka ne wai wayo zai wa Allah shanunsa sun watan gobe ne zai yi zakkan shanu sai dai sai da su sai sai raƙuma saboda an ce tunda ya musanya da jinsi ai sai raƙuma sun shekara su ma da suka yi wata goma sha ɗaya sai sai da su sai sake sai shanu kaga wannan wai Allah ne wayo to shari'a tana kallon sa in yayi wannan ne firarar ai firarar zakati dan gudun zakka to ko raƙuman ya canja da shanu sai ya cire mun zakka yake kala ta in kuma bai yi ba Allah zai kama shi da laifin wanda baya ba da zakka wa mustafidu nisabi mutumin da ya fa'idanci nisabin zakka na dabbobi rana ɗaya kawai ya gaji dabbobin da sun kai zakka babansa ya mutu ko da yake da gado ya mutu ya bar masa dabbobin da sun kai misali ko kuma aka bashi kyautar su a lokaci guda kaga shi yanzu ne ya same audunahu ko kuma koma bayan misali ya fa'idanta min jinsi mashi yace daga jinsin dabbobin da yake yi wa zakka misali da yana da dabbobi sun kai misali yana musu zakka yanzu kuma sai ya fa'idanci wasu dabbobi daban ko ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta aka ba shi ko sadaka ko wata kadararsa ya sayar ya je ya sayo shanu waɗanda su ma kuma sun kai misali kuma da yana da wasu da yake yi wa zakka to ya binihi ko zai gina zakkar waɗannan sabin da ya samu ala hauliya a shekarar waɗancan da yake wa zakka ba zai yi zakka biyu a shekara ɗaya ina fata an gane wal khulaqa'u abokanan hulɗa na kiwo makiyayin su ɗaya ne amma masu shanun daban-daban ne kuma kowanne nasa ya kai zakka to kalmalikil wahidi kamar mutum ɗaya ne ya mallake su da naka da nawa da na wannan da na wannan ko mun kai mu goma muka ɗauki makiyaya muka ba su kiwo ko mutum ɗaya muka ɗauka ko mutum biyu suna mana kiwo muna biyan su ka gane ai to in shekara ta zo tare za a cire musu zakka ba za a ware kai ka ware za ka kai masa zakka wancan ya ware na ka yi masa zakka a ba za a yi wannan matsayinsu kamar mutum ɗaya ne ya mallake su amma fa bi shar'i kamalin nisabi da sharaɗin cikar nisabin zakka min milki kulli daga mallakar kowanne ɗaya daga cikin su min milki kulli wahidi ne wanda nasa bai kai nisabi ba in kuka haɗe kuka yi zakka kun zalunce in shekarar ku tayi a waye masa nasa inda shi nasa zakka ba ta wajaba ba ku naku da ta wajaba sai ku haɗe ku mata zakka kamar na musulmi ina fata an gane sharaɗin farko kenan kowanne nasa ya kai zakka sharaɗi na biyu wa ijtima'ihim da haɗuwar dabbobin gaba ɗaya alawa ta sai ne a kusa suffa biyu karra'i wal fahali wal darwi wal murahi ba abu hudu ya faɗa ba kuma ya ce alawa su faini to aƙalla su haɗu a cikin siffa biyu daga cikin hudun nan karra'i kamar makiyayin su ɗaya ne wal fahali karo wanda yake wa dabbobin barbara duka ɗaya ne ba a warewa zo barbara na wannan zai wa na wannan barbara na wannan zai wa na wancan barbara inda dabbobi a guri ɗaya ka ai sai abin da ya faru ko waddalwi da guga da guga ɗaya ake jawo ruwa ake shayar da su in a rijiya ne in a kogi ne tare ake kora su su je su sha ruwa wani murahi da dangwali shi ne gurin kwana ba? eh? to shi ne shi ne dangwalin to abin da yake nufi a nan to shi ne da dangwalin eh wal majiti da gurin kwana wancan murahi zai zai zama makiyaya gurin kiwo sala ake kora su kiwo wal me wal majiti da gurin kwana kaga siffa biyar kenan to a cikin biyar din nan a ce dukkan sun yi tarayya a siffa biyu in ma in sun dawo da kiwo kowa zai ga nasa ya kai gida kaga ba su yi tarayya a wajen kwana ba amma sun yi tarayya a wajen kiwo sun yi tarayya a makiyayi eh in ma a wajen shan ruwansu daban ne a samu dai siffa biyu sun yi tarayya a lawata tsayi daga cikin siffa guda biyar din nan to shikenan sun cika sharaɗi dole a musu zakka gaba ɗaya kowa ba zai wale nasa ba waɗalabin maslaha ko to wannan sifa ta shida kenan da neman maslaha na dabbobin in an zo musu allura duk gaba ɗaya za a yi in an zo musu magani gaba ɗaya za a yi shine kalbul maslaha ko kuma in an tashi ƙaura saboda nan ruwa ya yi yawa ba gunda za su kwanta gaba ɗaya ake ƙaura da su domin maslaha a koma kudu idan rani ya yi gaba ɗaya za a ƙauro duka ne yasa ake wannan kalamul maslaha dan neman maslaha ake wannan to idan sun hada a wannan sifar ma da wata sifa ta baya to duka tare za a musu zakka yace walau ashir alhauli ko da neman maslaha nan sai karshen shekara ake yi ai ba kullun za a yi a ce azura da ake musu ta rigakafi duk farkon sanyi ne ko farkon hunturu ko farkon damuna ko da kaka ko da sau ɗaya kawai za a yi in dai an tashi gaba ɗaya ake hadawa a gusu to wannan sharaɗin ya cika za a haɗa su gaba ɗaya a yi musu zakka to alhamdulillah sai ne to ina ne a ƙarabu shafi na nawa kace ne mun fita daga waludi ba yawwa wajaza gasul imra'ati ibn samani ya halatta mace ta wanki yaro ibn samani dan shekara takwas zuwa ƙasa ba wankan gawa namiji baya wanke mace mace ba ta wanke namiji ba ko ita ta aife shi ko shi ya aife ta to amma ya halatta mace ta wanki gawar yaro ƙarami ibn samani dan shekara takwas zuwa ƙasa domin mata suna da tausayi yaron da wuce shekara takwas ba ba wani abu na sha'awa da zai bujiro masa don tawance shi wa rajulun ka gane ai hakanan shi kuma namiji ya halatta ya wanki gawa amma ka rabi'atin kamar mai shan nono ba a yadda ya wanki gawar da an yaye ta ba namiji yana da ƙarfin zuciya idan ta fara girma zai iya yin sha'awarta inda kai shekara biyar shida bakwai takwas to ba a yadda yawanci ya mace ba sai dai kamar rabi'a wacce take shan nono shi ma a haka fa mai risala ya ce da za a kauce wannan fahu a habbu ilaina da za a samo mace duk inda take ko mai shan nono ce tana sun mace a nemo mace ta wanke ta yafi akan a bar wannan miji ya wanke ta ko shi ya aike wa taskinu ma'in haka nan ko ya halatta a ɗumama ruwa domin a wanki gawa ba a so a yi wa gawa wanka da ruwan sanyi don zai sa jiki ya kandale wata kafinun ya halatta a yi wa gawa likafani bi malbusin da tufafin da ake ɗaurawa ko babban riga ce a farce ta a yi masa likafani jaza ya halatta muna maganar jaza ba dole sai an sayo sabo duk wannan ɓata kuɗi ne abinda za ku je ku binne a ƙasa ya riƙe tsutsa ta sharba me sai kun saya masa sabon riga ya halatta aiki bi malbusin ko mayafin da ake ruhuwa ne in dai fari ne ko wanda ake yafawa in dai ya kai ni kafani faɗinsa ya halatta a wanke shi goli za a musu a ce sun kasa sai a ga wasu da kafani amma muna magana dama jaza ne in aka yi dai ya halatta a yi likafani bi malbusin da tufan da ake ɗaurawa au me muza'afarin ko wanda aka shafa masa launin za'afaran shi ne ruwan goro au muwarrasin ko wanda aka shafa masa fure na warsu shi ma nau'i ne na furen kanshi duka babu laifi dama ba ana yayyafa turare ba to dan yayi launin za'afaran shine ruwan goro ko yayi launin warsu shine ruwan dorawa babu laifi in an kade a yi masa da kafan inda asalin safari ne wa hablu gairi a gairi arba'atin da ɗaukan gawan wasu mutum hudu yawanci ba mutum hudu ne suke ɗaukan gawa ba alal aƙalli wannan ya kama hannun gaba wancan ya kama na gefe biyu a gaba biyu a baya to ko mutum uku suka ɗauka ya halatta ko mutum biyu suka ɗauka gairu arba'ati wasu mutum hudu duka ya halatta ba dole sai an samu mutum hudu ba bi ayi nahiyati kuma ta kowanne nahiya ko ta kowanne bangare To, wa baz'un ko, eh haka ne da fara ɗaukan gawa bi ayi nahiyatin ta kowane gefe. Bila ta ayinin ba tare da an ayyana cewa wasu ɓangaren ka ba za a fara ɗagawa, sannan ɓangaren baya ko ɓangaren ba a'a. Kasu akwai masu faɗar wannan. Kamar zai sawa a kabari a ce dole sai an kewaye ta gu kaza, wannan duk ba dole ba ne babin mustahabi ne, kamar da mun kansa a cikin wani ba. a fara zura shi ta ɓangaren kai sannan a saba wannan duk babi ne na mustahabi ya halatta duk nahiyar da aka ɗauka daidai ne duk ɓangaren da aka fara sawa daidai ne wa kurudu mutajallatin da fitar tsohuwa wanda ta wuce a yi sha'awar ta zuwa makabarta babu laifi duka yana cikin jaza ka sha batin ko kamar yarinya ƙarama lam yuksha fitinatu wanda ba a jin tsoron fitinuwarta ga mazaje wanda dan an ganta ba za a yi sha'awarta ba ba za ta dau hankalin maza ba wannan fa babun jaza ba wai ana so bane ka san nuji ba an so jaza kuma ya halatta ba wai haka aka fito ba amma in aka san in aka yi din ya halatta fi ka abin amma fa fitar mutajalla tsohuwan da kuma shabba lam yuksha fitinatu hadin cikin gawar kamar ubanta ne ya mutu sai ta fito ta raka gawarsa wannan ya halatta wa zaujin da miji sun tsufa tukub ya mutu ta fito ta raka shi wannan jaza ya halatta ta gane ai wabinin ko ɗanta ne ya mutu ita tsohuwa ce ta fito ta raka shi ko yarinya ce da bata kai ai sha'awarta ba da ya aife ta ubanta ta raka shi wannan ba ne wa akin da ɗan uwanta shaƙiƙi ko li abi ko li ummi waɗannan kaɗai ya halatta mutajalla ko shaba lamka bidatuha talaka shi zuwa makabarta ya halatta amma sauran duka bai halatta wa naqluhu da ciro shi daga kabari da maslahatin domin wata maslaha an binne shi zaka kabarin ya afka yayi ƙasa to babu laifi a tone shi a canja masa kabari kaga wannan maslaha ce in lam tunhafu hurmatuhu in ba an yi ne don a keta alfarmarsa ba shi mamacin an yi ne don maslaha ba don a keta alfarmarsa ko a walakanta shi ba babu laifi don an bulle shi a ciro shi domin wata maslaha ta gyara wa bukiya inda mautihi ko babu laifi don an yi kuka a wajen mutuwar mamaci kuka na hawaye ba yake nufi ba na kururuwa da ihu ba wannan kan ya gaya maka ci abin da aka haramta wa ba'dahu ka gane ai da kuma bayan mutuwar tasa can ya ce inda mauti daidai lokacin da ya cika sai tausayi ya kama ka lalabuwa da masoyi ka kasa mallakar idan ka har kai hawaye wannan ba komai wa ba'dahu da bayan mutuwar ko da bayan ya mutu an dawo an zauna da ka tuno kawai sai kai hawaye wannan duka babu ne bilarar isoti amma fa ba tare da daga murya ba kukan nan a ga hawaye kawai ko a ga majina sharɗe sharɗe ba tare da daga murya ba kar ka daga wa Allah murya dan ya kashe maka mamaci wa qauli qabihin ay wa bila qauli qabihin ba tare da fadin bakar magana ba akwai wanda ko da bai yi kukan ba bai yi kururuwan ba to zai faɗi mummunar magana don an mutuwa ba kyau har ka gaya wa Allah bakar magana don ya kashe maka masu wa jam'u amwati ai wa jaza jam'u amwati mun dawo jaza ya halatta a tara matattu gawawaki da yawa da kabarin a kabari daya a tura musu katon rami guda daya a tara su a ciki a binne su da ruwatin saboda larura da ta sa ba za a yi ba zai yiwu a yi wa kowa kabarinsa ba ko saboda kalancin guri ko kuma saboda yawan gawawwakin da kalancin masu tona haka ce kowa sai an tona masa sai a yi kwana da kwanaki ana yi ba a gama ba to wannan a samu gireda a zamanin yanzu ka tona muku katar rami ku jera su ku binne wa waliyar qiblatal afdalu al afdalu wanda yafi daraja a cikin gawawwakin wuliya ko waliya to ya jibinci alqiblata alqibla in an zo sa gawawwakin wanda ake kyauta zaton ya fi su falala da daraja a wajen Allah kyakkyawan zato ana ga wannan makarantun Qur'ani ne ko malami ne ko salihi ne mai tsoron Allah ya fi sauran gawawwakin a zaton da ake yi to a gabatar da shi shine ya fuskanci alƙibla in wanda kiri ya zo su fara gaisawa da shi ya ce duk waɗannan nawa ne taron ku duk wannan taron kuke ba a duniya ba ana wannan ba an zo check point idan gwamna yana tafiya a wanda zai tare yan tawagarsa a baya amma ma sun da ma zai iya shigowa ai amma in aka ce wannan tawagar gwamna sai ai daga za a yi kowa ma ya wuce to kyakkyawan fata ne idan an zo tambayar a fara yi masa inda shi ne afdalu ana zaton zai amsa in ya amsa aka ce to waɗannan bai ce a wannan duk tare muka zo a duniya ma duk tare muke mutane na ne ana kyauta da zaton za su ci alfarmar ina fata an gane wa fi salati haka nan in an zo sallar gawan ya lil imama afdalu imama shine maf'ulu muqaddam aka gabatar da shi ne maimako a jinkirta shi afdalu shine mubtada muakkaru shi kuma aka jinkirta shi amma yana na mubtada afdalu rajulin shi ma mafi fitin namiji anan ko akwai matar da ake zaton tafi wannan namijin tsoron Allah tafi dukkan mazajen ba za a gabatar da ita ba shi ya sace maka afdalu rajuli in an zo sallah gawawakin maza ne da mata to in an zo sallah a samu a cikin mazan wanda ya fi daraja ko da akwai matar da ta ko da ta kai rabi'atul adawiya ko wajen san Allah da bauta wa Allah in akwai namiji wanda a cikin mazajen ya fi kowa ko bai kai ta ba shi ake so a gabatar a gaban liman in an zo sallar gawa sauran mazajen a jera ta su sannan faɗi fudu in an gama jera mazaje balagaggu sai a kawo jarirai a bayan mazaje kafin a kawo mace balagaggiya ba duk darajarta a ɗifulu ɗin shi ma alhuru ‘yantacce ba bawa ba fal'abdu sannan bawa balagaggi wajen yin sallah a kawo gawar akudalu rajuli sannan sauran mazajen da ba su kai shi ba balagaggu sannan a samo mazaje jarirai ‘yantattu sannan fal'abdu bawa balagagge ko ya kai shekara tamanin in bawa ne za a ajiye shi a bayan jarirai ‘yantattu sannan falkasiyu sannan dandakakke za a kawo bawa wanda mai lafiyar azzakari sannan a kawo bawa da aka dandake bai kai shi daraja ba falme falmajbubu sannan wanda aka yanke masa azzakari dandaka daban yankewa daban ai dandaka sani kwankwatsewa ake tana nan amma an kwankwatse ta to shi ake gabatarwa sannan majbubu wanda aka yanke misal aljabbu din yankewa jabbu mazala ba ce al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana yanke duk wani taragon zunubin da ya gabace daga ka musulunta duk wani laifi da kai a baya shan giya kisan kai zina duk musulunci ya yanke yanzu kamar yau aka aike ka shine ma'anar ya jubbu to majbubu ismu maf'ul ne sannan wanda aka yanke wa azzakari shi zai biyo bayan da dakakke falkunsa sannan mata maza shi zai biyo bayan wanda aka yanke wa azzakari wanda yana da azzakari yana da farji shi ne kunsa shi ma ana gabatar da kunsa muzakkar sannan kunsa mushkilun sannan kunsa mu'annan falhurratu sannan mata yantacciya duk darajarta za ta biyo bayan waɗannan waɗannan aidin maza ne da bayin da dandakakken da mai yankakken ai maza ne kun samu shirin din shi ma yana da abin da ba ta da shi ai ko yana da zakari yana da farji to sai an gabatar da shi sannan a kawo alhuratu mace yantacciya fal'amatu sannan baiwa ita ma wacce take mace ita ce karshe a jerin da za a yi wajen sallar gawa alhamdulillah Amen. Hannun masa'il. to akwai na farko liman za ta gabi na wani ko da za ku jona to ina ne wanda musa za ka shafi na nawa shafi na ashirin da biyar ina za mu tashi na wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala ka samu shafi na biyar na ashirin da biyar yawa daga tsakiyarsa Ƙala, Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce, Ƙala Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Iyakum wazanna, ina muku kashedi a kan zato, zanna da yake rufi mummunan zato, ina muku kashedi a kan yi wa juna mummunan zato. Fa inna zanna domin shi mummunan zato, a kazabul hadisi shine mafi ƙaryar zance. ya fi ƙaryar ma ƙarya gara ƙarya ma kasan dama ba shakku dama abin ba haka yake ba ka gane ai malamai arifai suka ce ko da gidan giya ka ga mutum ya shiga wanda baka san shi yana shan giya ba to kar ka ɗauka cewa ya ji shan giya ka yi ƙoƙarin gaya wa zuciyarka watakila bashi yake biya ya karɓar bashinsa ka samo wani uzuri da za ka kaddara ka masa kyakkyawan zato da shi ka gane ai ko wani kaninsa ne ya je nemowa ka gane ai ko ka ga ya shiga gidan karuwai to ka ɗauka watakila bashin sai dai karɓo a wajen wata ko kuma wata ƴarsa ce yake nema bai ganta ba ya bincika ya bincika ce kai an ce in raƙumin ka ya ɓata ko akulci ma ka leƙa bari in shiga gidan nan gidan matan nan watakila ko zan ganta karka yadda ka ɗauka cewa ya je neman mata ne ko ya je shan giya ne ko ya je yin tata ka yi ƙoƙarin kawar da hankalinka ga wani mummunan zato ga ɗan uwanka musulmi domin zato shine akzabul hadis to sai ce wala ta hassasu kar ku dinga binciken halayen mutane mai kyau ta hasisi binciken abu mai kyau to ko mai kyau ma kar ka yi kamar wane kuɗin nan da yake samu a ina yake samu ka ga kuɗi abu mai kyau ko ko rigar da wani yake sawa na san dai ba kuɗin sa yasa yasa ba ai na ya samu ka ga wannan tahsisi tunda ba zina yayi ba ba shan giya yayi ba ba haramu ya aikata ba to kar ka tsola wa kanka binciken halin mutane ko mai kyau ko mara kyau yace wala tahassasu wala tajassasu shine mummuna kar ka dinga binciken mummunan halin mutane duka mazala ya hada su a bisi Qur'ani ba ya ce maka fata hasa su min Yusufa ba ko bai sa jimun ba a suratul Yusufa Annabi Yaquba ya gaya wa ƴan uwansa in kun je Misra nan ni dai har yanzu ban tsere kauna daga samun ɗana Yusufa ba da ka wajen arba'in fa da ɓatan Yusufa ya ce in kun je fata hasa su min Yusufa ku bincika ko za ku samo min labarin Yusufa kaga wannan bincike ne ai mai kyau amma da aka zo suratul Hujurati ya ce wala tajassasu to shi da mummuna shi yasa suke kiran CID jasu sunan CID da hukuma dan sandan farin kaya suke cewa ko ko ko jami'an farin kaya to sunan su jasu saboda su laifi suke bincika laifi ko ai babu da kyau ba a ce musu hasusu ba saboda su ba da kyau suke nemowa ba sai yau ina ne ake shirya bugu a su kawo hukumar labari to manzo Allah ya haramta wala ta hasasu wala ta jassasu wala ta hasadu kar ku yi hasada shine mahallu shayi muna magana akan haramcin hasada wala ta dabaru kar ku juya wa juna baya ya zama kuna gaba ba kwa fuskantar juna in wannan ya zo sai wannan ya tashi in wannan ya fuskanto sai wannan ya juya shine idbari kar ku juya wa juna baya wala ta bagadu kar ku yi gaba wa kunu ibadallahi ikwanan ku zamanto bayin Allah ƴan uwan juna ku musulmi inna malmumina ikwatun fa ajluhu bayna akawaykum ku mu'mini ai ƴan uwa ne to ku zamanto bayin Allah ƴan uwan juna kamar uwa ɗaya uba ɗaya kuke kamar tagwaye kuke wala yahidu li muslimin baya halatta ga musulmi an yi hajura akahu ya kaulace wa dan uwansa musulmi yana gaba da shi baya masa magana baya masa sallama in ya masa sallama ba zai amsa ba in ya masa magana ba zai amsa ba baya halatta a kasarar min salatati ayyuka fiye da kwana uku duk abin da ya faru na sabani da ɓaci rai tsakanin ka da dan uwanka musulmi to an baka kayi shi yau da gobe da jibi kar ya wuce kwana uku in ma zaka kaurace masa kana fushi da shi baka masa magana ka gane ai amma fa da zaka yafe din yafi to amma zuciya ta dan adam dama an tsara ta akan wannan jubilatul qulubu Allahu biman ahsana ilaiha wa bughd man asaa ilaiha in ya maka ba daidai ba dole zaka ji ba dadi amma dai kare wata kwana uku duk abin da ya faru kai fushi da shi baka masa magana baka amsa sallamarsa baka amsa gaisuwarsa kwana uku aka maka kar ya kaurace masa akasarar min salatati ayyami domin in aka wuce kwana uku to a wannan lokacin kuma duk ibada da kai Allah ba zai karɓa ba shine shine babbar matsalar da sallarka da azuminka da zakarka da karatun qur'aninka da lazuminka da zikirinka da sadar da zumunci da sadaka da kai Allah ba zai karɓa ba shine matsalar ka ba in ya wuce kwana uku kuma hikima a nan manzo Allah ya gaya mana a hadisi ingantacce ana duk ranar litinin Allah zai umarci mala'iku na rahama su zo su bincika ayyukan bayi idan an samu kurakurai da zunubai Allah zai ce duk a goge to in an zo gogewa Allah zai ce unzura ha zani hatta ya tsari ha ku saurara wa waɗannan su bi wane da wane kar a goge laifinsu har sai sun yi sulhu haka nan ranar alhamis ana ɗaukar ayyukan bayi shi yasa manzo Allah yake yana azumin ranar alhamis domin a ranar ake ɗaukaka ayyukan bayi to idan an zo an tarar da masu gaba za ta wannan abar musu kayan su ba za a kai makasarar lada ba har sai lokacin da suka yi shiru to ka ga dai idan abu ya faru ranar juma'a ne ko ranar alhamis kuka yi gaba to juma'a asabar ladi ya zama kun shirya kar ku yadda a wayi gari litinin kuna yin gaba idan litinin ya faru to talata laraba alhamis ku shirya dan ranar za a ɗauki aiki in ba ku shirya ba to banda na ku za a ɗauki ya sa maza Allah yake baya halitta ya kaurace wa ɗan wasa akasara yin salasati ayyami fiye da kwana uku wannan hadisi rawahu bukhari to alhamdulillah sai ne tazi ta'alibul muta'allim shafi na nawa to ina za mu tashi to kan fadalta karafin yau yayi arish wa iyyaka an tazunna sharran bil mu'minina ina maka ka shaidi kar kai mummunan zato ga mu'minai mutumin da ka san shi mu'mini ne mai bautar Allah mai kokarin kiyaye dokokin Allah to duk halin da ka gan shi kar kai da ka munana masa zato fa innahu domin muna na zato ga juna man sha'ul adawa shine mafarin gaba muna nawa juna zato shine mafarin gaba tsakanin musulmi wala yahillu zalika shi ko gaba tsakanin musulmi baya halatta to gare ka kauracewa abin da yake farar da gaban domin kar ka fada cikin abin da la yahillu baya halatta bi kauli domin faɗin manzon Allah alaihi salatu wassalamu yake zannu bil mu'minina khairan khaira shine maf'ulin zannu zannu khairan ku zaci alheri bil mu'minina ga mu'minai kar ka yadda kai wa mu'minai mummunan zato wannan hadisi ne daga manzon Allah sai mala yace wa inna ma yanshau zalika ka sani mummunan zato ga mu'minai yanshau yana faruwa ne min kubsin niyya daga bacin niyya sai sai da kai ka fara lalacewa sannan ka fara mutane mummunan zato da niyyarka mai kyau ce ɗayyibin niyya ce to da ba za ka yi wa mutane mummunan zato wasu iskir sarira da kuma munin a sarira abin da yake kunshi a zuciyarka na asiri yawwa dama ta zuciyarka ba mai kyau bane shi yasa kake wa mutane mummunan zato ka gane ai kama kala abu tsayyib kamar yadda abu tsayyibi yake fada a cikin wasu baitoci nasa yace idza sa'a fi'lul mar'i sa'atu dunuluhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa adamu hibbihi bi qawli ida'ihi wa asbaha fi laylin min ash-shakki muzlimi yace idza sa'a fi'lul mar'i idza yayin da fi'lul mar'i aikin mutum sa'a yayi muni sa'atu dunuluhu zakatan ma sai su yi muni sai dinga ganin kowa ma irinsa ne. Wa saddaka sai ya gaskata ma ya a taduhu abin da yake sabawa da shi a zuciyarsa yin tawahumi na mummunan zato. Wa adabu hibbi sai ya yi gaba da masoyansa, bi kauli idati a dalilin faɗin abokanan gaban masoyin nan. Duk mutumin da ya zo ya ce maka wane ya zage ka, wane ya ce ma kaza, ai dan baya kaunar wane ne. Ko? To kai da masoyinka kuma ka karɓi maganar maƙiyinsa ai bai kamata ba to saboda kai da ka fara lalacewa ha kake karɓan maganar maƙiyin masoyinka wa adamu hibbi sai yayi gaba da masoyansa bi qauli a dalilin fadin idatihi maƙiyansa wa asbah sai ya wayi gari fi lailin cikin dare muzlimin mai duhu mina shakki na kokonto sai kaga kowa ma kana shakkarsa kowa ma kana tsoronsa to kai ne ka fara lalacewa ka yi ƙoƙarin gyara zuciyarka sai kyakkyawan zakanka ya dawo maka alhamdulillah lokacin sallah ya yi fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun da suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد القاتل لما أغلق القاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإدار العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Liman Muhammad, ina baba na tafi suna can da na kari, to alhamdulillah ko ba ba ne. Assalamu alaikum liman, sannu ku da yi ma, assalamu alaikum, masha Allah, alaikum, sannu ku da mutu, assalamu alaikum, barka da zuwa, alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, arama, da almajira, da masha Allah, assalamu alaikum, assalamu alaikum, wala wani, barka da zuwa, assalamu alaikum, Allah ya ba, assalamu alaikum, arama, barka da zuwa, alaikum.